wanda yake garibi da wanda yake azizi da wanda yake mashhuri da wanda yake mustashiri da wanda yake mutawatiri ehe wasu mal azizi hmm. Hmm. hadda tawatirin hmm. Mhm. Mhm. Mhm. Yeah. So, al'awwalu wanda ake kira garibi hadisi da ake kira garibi al-mudlaq shine hadisi wanda yake mudlaki fada wato wanda yake mudlaki a gaba daya wanda yake faridi mudlaki wanda yake faridi wato faridi mudlaki to shi ake kira garibi shine wanda ya zama wanda ya goyito shi sai mutum daya wanda irinsa akan samu hadisai jewa haka wani a martaba ɗaya ko biyu ina misali kamar hadisin abdullahi bin dinarin daga abdullahi bin umara daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa alwala'u ruhumatun ruhumatin nasari la yuba'u wa la yuhabu alwala'u ruhumatun ka ruhumatin nasari la yuba'u wa la yuhabu wannan hadisi ne kiribi saboda ba wanda ya ruwaito shi sai abdullahi bin dinari shi kuma shi kadai ya ruwaito daga abdullahi bin umar abdullahi bin umar shi kadai ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wannan hadisi ne wanda yake fardi mutlaki shi yasa ya zamo garibi inda can shi Abdullahi dan Fudu yake fada da sanar rawi min hufarun mutlaqun ajibu durata farudul lada asli sanad sanad كالنهي عن بيع الولاء انفرد به ابن دينار عن ابن عمر وقد يكون مستمرا تترى to wani lokacin kuma ta yi ya zamo ma garabar ta dore ta zamo ta kai matsayi uku ko hudu na hau hadisi inna mal'amalu kamar hadisin inna mal'amalu bin niyati to wannan hadisin da sai da na umar wanda shi kadai ne ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ruwaya ingantacciya to bayan sa matsayi uku ma na ƙasa duk garibi ne saboda shi din nan ba wanda ya daga gare shi sai alkamatu ba wanda ya rubuta hadisin nan daga sai da Umar sai alkamatu alkamatu ba wanda ya rubuta hadisin daga gare shi sai Muhammad ibn Ibrahim Ibn Ibrahim ba wanda ya rubuta hadisin daga gare shi sai ya Yahya ibn Sa'id al-Ansari malamin su Imam Malik su Imam Abu Hanifa daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari ne hadisin ya ya zama an samu wajen mutum ɗari ciki akwai manyan malamai gaggan malamai duk sun karɓi hadisin wajen shi ya haya bin sa'id al-ansari to shi yasa wa kare kun mustamiran ta tuni ta tara nahu hadisi innamal a'malu aw umarin salatatu rijalu to wanda hadisin ko da yake ya zo ta hanya biyu kawai to karki sunan aziz gare shi hadisin da yake ya zo ta fuska biyu kawai to sai a ce aziz ne kamar la yuminu ahadukum wanda yake da anas da abu huraira sun ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma anas mutum biyu sun ruwaito hadisin daga gare shi an anasin alin nabi la yuminu ahadukum hatta wa anhu yuflunu abdul aziz ma aka tada shi Anas da Abdulaziz da Katadatu sun rubuto hadisin daga gare shi. Shi kuma wato Katadatu sai zama Shubatu da Sa'idu sun rubuto hadisin daga gare shi. Shi kuma Abdulaziz ya zamo wato Ismail da Abdulwari sun rubuto hadisin daga gare shi. To ya zama dai mutum biyu daga wannan shi kuma da shi da wani daga wannan. Haka shi ma da shi da wani daga wannan. don wannan shi ake kira hadisi azizi hadisi wanda yake malamai suka ce akwai bayani biyu ko akwai mafita biyu game da ambatansa azizi ta yi dai ko saboda cewa min azza bi ma'ana wuya ya yi ƙarfi saboda cewa ba wai ta fuska ɗaya ba ne ya zo balle a ce zai zamo gare ya fi ƙarfin nan ko kuma ya zamo ga azza ne bi ma'ana sa uba wujuduhu samuwarsa da wuya samun irinsa yana da wuya shi yasa ta yi ko daga azza ne bi ma'ana ka wuya daga azza ne bi ma'ana ya uba wujuduhu samuwarsa tana da wuya to hadisin da yake mutum uku sun ruwa ce shi ake kira hadisi mashhuri hadisi mashhuri ko shine hadisin da wanda suka ruwaito shi sun kai uku ko sama da uku shi yasa malamai suke cewa mai baikoniya da yake hadisi azizi ya hada da wanda mutum biyu ya ruwaito ko mutum uku to aka ce maganar mutum uku kamata ya dauke ta mutum biyu kawai dan ya kai ruwa mutum uku ya zamo a mashhuri shi yasa a maimakon yadda shi yace mashhuwa azizu marwis ne aw salasa azizu marwis ne aw salasa malamai suka ce da kamata ya ce azizu marwis ne ya bahasa azizu marwis ne ya bahasa mashhuru marwis ko kama salasa to shi ma wato ya gyara ce wato wanda abu mutum uku suka ruwaito ya zama mashhuri to ra'abu kawo wasu malaman suna ganin cewa shi mashhuri da shi da mustafiri duk ɗaya ne cewa da mashuri da mustafiri duk ɗaya ne amma walafarku zancen da ya fi inganci shine cewa akwai umumi da hususi tsakaninsu duk wani hadisi mustafiri to mashuri ne amma ba dukkan hadisi mashuri ne ke mustafiri ba shi yasa sifar istifarar kamar ta hususi ta yi a samu siffar shuhurar amma ba a samu siffar shi istifarar ba to cewa shi mustafiri wanda suka ruwaito shi sun haura haka ma sai dai bai kai matsayin a ce mutawatiri ba sun wanda suka ruwaito mashuri wanda suka ruwaito mustafiri sun fi yawa fiye da wanda suka ruwaito mashuri amma dai bai kai a ce ya zan mutawatiri ba kowanne daga cikin nau'o'in hadisin nan guda uku da shi wanda yake garibi da wanda yake azizi da wanda yake mashhuri to kowanne a cikinsu yana rabuwa zuwa gida uku daga wanda yake ya alamtu da inganci ko ya alamtu da rauni ko kuma ya alamtu da ake kyakkyawa ne akwai hadisi mashuri ingatacce ina misali kamar hadisin wato zuliyadain hadisin zuliyadain na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallama daga raka'a biyu a sallar ahad ko sallar asar don hadisi mashuri ne kuma ingatacce ne akan samu kuma mashuri wanda yake kyakkyawa ina misali kamar hadisin cewa dalabul ilimi fariratun ala kulli musulmi to wannan hadisi mashi ne kwarai amma bai kai matsayin a ce ingantacce ba ne sai dai a ce kyakkyawa shi ma hassanul ligairihi ne saboda ya zo ta hanyoyi da yawa amma ba ta hanya wadda ta samu kubuta a ce gaba ɗaya ba ta da magana da hanyoyin da ya zo kowace aka duba sai aga akwai magana to amma in aka hada zai iya tashi zamo hadisin hasanu ligairihi misalin hadisi kuma wanda yake mashuri amma kuma gashirar rauna kamar hadisin al'uzuri minar ra'as kunnuwa tafiyar su daya da kat a wajen wanki ko shafa cewa inda aka ce lalle a shafi kai kenan a sai an shafi kunnuwa wannan hadisi mashuri ne kwarai amma kuma ra'ifi ne amma yana da rauni kuma akan samu azizin da yake ingantaccen kamar wannan hadisin na layu minu akan samu azizi wanda yake kyakkyawa akan samu azizi wanda yake rarrauna hakan akan samu garibi wanda yake ingantacce akan samu garibi wanda yake kyakkyawa akan samu garibi wanda yake rarrauna wanda wanda yake son sanin wannan gari ma sai ya koma da turmizi dan namiji ya karo yato hadisi ya ce ya za hadisin sahihun garibu la na arifu illa min hazal wace kaga zama sahihi gashi garibi ko ce ya za hadisin hasanun garibu la na'rifuhu illa min hadha alwajh wa hadha hadithun ra'ifun ghib hadisi ne rarrauna gashi kuma gareji to tirmizi gwani ne a wajen tsayawa bayanin irin wannan to sai dai fa galibi hadisin da yake garibi ba kasafai yake kaiwa ba hadisi wanda yake garibi ba kasafai yake kaiwa ba ya mawa rauna shi wanda yake faridin nan an raba shi gida wato haka sai a ce zai karɓi rabuwa gida uku akwai garibi matanan da sanada akwai garibi matanan fakat la sanada akwai garibi sanadan fakat la matana to amma ɗayan nau'in ɗauka sai zamo ba ta safa yake samuwa ba ko ba za ta yi ba a ce ya samu ba shi ne ta wasu simal farko raba hadisi wanda yake fardi ila garibi zuwa wanda yake garibi a mataninsa da sanadi ga shi garibi ne a mataninsa ba a san matanin ta wata hanya ba ga shi sanadin kansa garibi ne ba kasafai ake ganin sanadi ya zo haka ko a ce wane ya karba daga wane yadda ya zo a wannan sanadin akwai kuma wanda yake garibi a sanadi kawai amma matanin mashuri ne kusan wannan ya fi yawan zuwa ma duk wani hadisi wanda yake ingatacce ko mashuri to za ta ya zo ta ta hanya wanda yake sanadin a garibi ne gaba ɗaya misali hadisin al'amar bin niyat kaga gashi mai hadisi ne ingantacce tabbatacce eh ko da yake garibi ne ko da ta inda yake ya inganta to amma akwai inda yake ma ya zo gariban pa wato a sanadin kansa sanadin ya zamo ba kasafai zaka ga an yi ruwa da wannan sanadin ba sai wannan sanadin da aka faɗa da baya ko da yake an garibi ne wato dangane da zuwan hadisin amma ba shi a kansa sanadin yake garibi ba ba shi a kansa sanadin yake garibi ba an gane akwai inda sanadi yakan zamo shi a kansa garibi ne kama a ce wayarwa na daga wani ba mu ganta ba sai a waje kaza kawai sai a waje wani kawai muka ga cewa wane ya yi ruwaya daga wani amma ba mu taɓa ganin an inda wani hadisi gaba ɗaya ya zo da cewa wani ya yi ruwaya daga wani ba sai a wannan kawai kaga ya zama ya zo da wata garaba wanda yake a sanadin kawai wanda wannan a sanadin ne kawai to bata wuya ka ga hadisi wanda za a ce mataninsa garibi ne amma sanadin ba garibi ba da wuya a ce ga hadisi da za a ce mataninsa garibi ne amma sanadin ba garibi ba inda me zai jawo shi kansa watanin ya zama garibi ai garabar shi sanadin ba kamar shi zuzi ba ne ana samun hadisi ya zamo matanin shazzi ne amma kuma sanadin ba shazzi ba ne amma garaba ita ba a samun da wuya ta samu hadisi an ce a sanadin matanin garibi ne amma sanadin ba gari ba ne sanadin ba garibi ba ne to wannan ba za ka same shi ba to akan saki shuri da hadisin da yake ya yi shuhura a cikin mutane ba tare da sharuɗan nan da aka ambata a baya ba ba tare da isna da wanda suka ruwaito shi sun kai uku ba ba tare da duba da haka ba a ce wannan hadisi kawai ba shuri ne ko dai a wajen mutane gaba daya a ce duk musulmi hadisin nan ya yi shuhura a wajensu kamar misali hadisin al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara ma na Allahu anhu wannan hadisi mashhuri ne tsakanin gaba ɗayan jama'ar musulmi ita yi kuma zan shuhurar tasa ga malaman hadisi ne kawai wato a wajen malaman hadisi ne yake mashhuri kamar hadisin cewa manzo Allah ya yi alkanutu wata guda yana addu'a wasu kabilu akan wasu kabilu na larabawa da suka kashe wasu cikin sahabbansa wannan hadisi mashhuri ne kwarai wajen malaman hadisi haka sama hadisi mashhuri wajen malaman fikihu kama hadisin abgarul halali ila lahi at-talaqu to hadisi ne mashhuri kwarai wajen malaman fikihu haka sama hadisi mashhuri wajen malaman usulu usulul fikihi kamar hadisin cewa rufi al'ummatil haɗau wani siyanu wa maftukuriku alaihi don hadisi mashi ne wajen malaman usul to haka kuma akan irin wannan ne malamai da yawa suke littattafai misali kamar su sahawi sahawi ya yi lafi akan irin wannan hadisai mashhurai kamar irin su dai bai mai ta nizur dayidi min alhadis fi matahara bainan nas min alhadis تمييز الطيب من الحديث akan sami akwai dai littattafai da yawa irin a wannan babu hadisan da suke magurin wanda su da yawa hadisi zai zamo ya yi shuhura amma duk da shuhurar ta sai zamo bai kai ba rarrauna ne inda sun can shawo Allah da fodo yake fada sabahun rawi amma tilafu ummati farahama jumilatul qulub summa niyya limuminin khairun wa man burika la fa kulluha ra'ifatun linnakala kaga wannan hadisai ne duk mashurai amma kuma suna da rauni a wajen malaman hadisi ba ɗaya wanda yake a cikin su ya kai akwai akan su amma mashuri irin wannan amma ya zama mamburi shine kamar wanda ya kawo hadisu yau misalne kuma man arab ai nafsahu fa ba'ilun liman arab hadisu yau misalmikum wa man arab hadisin da ya zo cewa yau misalmikum yau mu na harikun irin ranar da ku tashi da azumi a wannan ranar ne a wannan shekarar za ku tashi da sallar layya to hadisi ne mashuri amma kuma mauru'i ne mauru'i ne ma mamadi ya tashi sun gaba ɗaya da asali mai da asali gaba ɗaya hakanan hadisin man arafa nafsahu arafa rabbahu shi ma ta fuskar isnadi hadisi ne mauru'i kuke malamai suka ce ma'anar tabbatacciya ce amma dai a matsayin hadisi mauru'i ne to